والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بايهك يا أموى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم زواج مجلس كرم تسيرة الرسول زمانا dalilai ke madalla a wannan wata na safar muna ashirin da hudu ga safar dubu da dari hudu da arba'in da biyar kuma cikin baka ina jin goma ne tara ko? na ga watan satumba dubu biyu da ashirin da kenan tara tara to idan ba amince ba wata asabar ba wanda ta wuce ba na tsammani akwai aiki da aka bayar na aji a gano mana wani malami ne ya fara rubuta littafi a kan siratu rasu sira kuma akwai waɗanda suke alkawarin za su rubuta mana bincike mutum nawa ne kuri ɗaya ya kawo har ya kawo mai ofis ɗazu kuma na karanta rubutun shi da larabci ya yi kuma hannun masa tsokaci ya ba ni kofi na rubutun shi yanzu haka yawwa ba wasu sun yi nasu shona da turanci ya rubuta abdullahi muhammad kabir the first compiler of the chronicles of the prophet sallallahu alaihi gashi ko usman adam abdullah shi rubutu ya yi wato tawada da takarda manuscript sannan kuma akwai wanda ya yi shi ma a da munura gamboko ma shi ma kamar da na faɗa wato takarda da tawada ne kuma ya faɗi inda ya ɗauko duk bayanan shi uku ke sai kuma wani zai ke rubuta? to masha Allah rubutun kenan? haba malam wani mai kace anan? to ɗaukunan wani abin da wani to muna so mu san wane ne ya fara tattaro mana littafi kan abin da ya shafi sirar manzon Allah ba sai dan uwa na gaba wanda shi da zai kawo na karanta office a mustapha yunus abu marzo da mutum ne a niger state a cikin ɗaliban masu ƙoƙarin gaske ya yi karatunsa a misra da kuma ya yi da larabci kuma na karanta ya kuma kawo na kuma duba abin da ya rubuta ya rubutu mai ƙarfin gaske da shi da harshen larabci ita ce ba da kofi ɗaya ɗaya na wuri na duba waɗannan kaɗan kenan shi a nashi rubutun ya tafi akan wanda ya fara rubutu akan sira shi ne rotubul zubair kuma ya kawo dalilin shi su dama haka ɗabi'ar ilimi ya yi misali ba dole ba ne misali malami ya ce ni ga abin da na tafi a kai har muddin ka ce ai bincike to a iya samun sabanin abin da ka dubi a kai ƙarƙari ne a zo kawai a baje a ce to ga dalili ga sannan kuma hujja ta zama ita ce ta ɗauki tuta wani da wani rubutu shi kwaye da gaske shi zai iya cewa ba kai domin tun da na karanta da zai kawo min bayan sallar da asar mun duba kuma da inda ya ɗauko bayanan shi kuma me za a ce abinda nake so zan tafi da su ne kan musamman mai karatu na bincika na abin to sai dai ni ina da nawa tsokacin domin zan ɗauko abinda wasu malamai suka ce suka ce awwalu man sannafa fi ilmi al-maghazi was-siyar farkon wanda ya fara rubutu akan maghazi da siyar sai suka kasa gida biyu sai ka rarrabe tsakanin magazi da siyar magazi shine yaƙi-yaƙin da annabi ya tafi wanda ana kiran shi magazi sira kuwa tun daga haihuwar shi alaihissalatu wasalam har zuwa lokacin da Allah ya bashi manzanci har hijira da aka yi har zuwa irin su ƙwa'id da habashi har komawan shiga Allah wannan sira ce so kenan sai ka ce ita sira kusan ta fi faɗi sama da magazi tunan ne suke bayanin wane ne ya fara yin rubutu akan haka to shi ne sai ke cewa inna hadhihi al-mas'ala kuji abin da yake min ahammi al-masail allati tata'allaqu bi hadha al-ilm wannan mas'ala ta magazi da sira matsala ce da take da alaka da shi wannan ilimi fahiyar rukunin asilun wadda da ikhtalafal a'immatu fi awwal man sannafa fil maghazi malamai sun kara ma juna ilimi wane ne ya fara rubutu akan military expedition na maghazi shine maghazi yakin da da shi ake arabtum فذهب ابن سعد إلى أن محمد بن إسحاق ابن سعد شيء ibn sa'ad cikin tabaka yace muhammad ibn isaq ne wato ibn yasar wanda cikin kace abokan rayuwar imamu zuhri ne amma gidan imamu na malik dukkanin su dai yan madina ya tafi akan shi ne farkon wanda ya abin da amma shi kuma as-suhaili ce da inna awwala man sannafa fi sira ko kuma fi siyar huwa ibn shihab bin zuhri to kaga bambanci shi yace akan magazi ne shi kuma yace akan siyar thumma dhahaba as-safabi ila anna awwala man sannafa al-maghazi urwa urwa urwa abinda kake tafi akai ke wa awwalu man sannafa fi siyar huwa ibn ishaq kaga sai ka samu faraka tsakanin suhaili da shi as-safabi tayyib to sai a sai mu ɗauko maganar da azabi ya faɗa maganar zabi ita ce kankat imamu zabi ahmad ibn uthman azabi babban malamin nan na tarihi malamin hadisi an gane ko zabi na cewa awwalu man sannafa al-maghazi shi ma cewa ya urwa وكذا قال ابن كثير كان أروة فقيها عالما حافظا ثبتا حجة عالما بالسير هكذا فقال قبل واتو أزمة وهو أول من صنف في المغارب فما كوكتي ابن تشي ابن إساق أبو ويكرر أقول فاطمة لأي فاطمة بنت مروان أم من تسولان إتكما المادر نانا أسنان أسناكما ماتر ابن الزبير urwatu ibn zubair to kaga magana ta koma gida ke na fata an gane ko to wannan muhimmi ne mu kiyaye wannan to sai dai zabi sai ce wasahihu annahu la ta'aruba bayna hadhihi al-aqwal kaga kwantar da hankali waɗannan zantuka babu cin karo babu gware a tsakaninsu ji imamu zahabi a zahabin nan fa mutum ne wanda subhanallah ya kai gaya fagen karatu domin ibn hajar da ya je aikin hajji da ya sha ruwan zamzam sai ce allah ina shan ruwan zamzam ne ka ba ni ilimi yadda ka ba abdahu sai ya ba shi har suka ce ya ma shallake suka ce kai inna zahabi zahabi zahabi fa golden ke to shine shi a zahabi yake cewa zai yi duk wannan zantuka maka haɗa su wane ne farko kuce ku tsaya wayi mukin jam'u bainahuma zaka duk haɗa su gaba da sai ce fa inna ilmal maghazi kana asbaqa min ilmi siyar yace shi ai ilimin maghazi ya koki da annabi fita ya riga ilimin sira a ce an rubuta shi an gane ko fi zuhuri wa tasnif wajen bayyana da kuma compilation shine rubutawa fa inna awwala man sanafa al-maghazi min tabaqati at-tabi'in huwa Urwa ibn Zubayr bainama awwal man sanafa fi fann as-sir Muhammad ibn Shihab az-Zuhri wa inna ashhara kitabihi ba'da kitab al-Maghazi فإنه صنف المغازي أيضا غير أنه أول من ألف في السير وقد يكون أبان بن عثمان وهو شيخ الزهري قد سبقه إلى ذلك سيتي إلا أن كتابه في السير لم يشتهر وقد يكون صحيفة وأول من صنف صحيح المغازي موسى ابن عقبة wani fitaccen bawan Allah ne wanda ya riga ainihin shi kansa ibn isa fitowa a wannan fagen to amma sai yake cewa wa awwalu man jama'a al-maghazi wasiyar muhammad ibn isa wanda ya tara su gaba daya synchronization shine shi muhammad ibn isa ibn al-yasar al-madani ka gane wanda ba sa'an maliku bane ya gina muna malik da yan shekaru kan shi sa'an imam abu hanifa kuma yana cikin almajiran imam zuhri da ya ƙara rubuta sai sai da zuhri gafata malam na kammala rubutu akan sira da magazi zan zo to shi zuhri kun san ya dan shiga gwamnati kare to baka shigowa majalisin karatun shi sai yan kula da kuma sun ce waye wannan to sai shi ibnu isa ya ce to zan zo da sira ya ce to ka zo lokaci kaza saboda ka imamu zuhuri ya zauna cika muhammad ta akhar alaina me yasa ya zo mana a makare sai bai dan ji daɗi ba kaɗan misali can sai sai mai tsaron gida ce ya imam ibnu isaac fil mace gashin hawa karja sai sai da shi ya muhammad lima ta akhata dan me kama ka yace to ai ka sa yan gadi ne ba mai ganin ka sai annabi izini sai ce eh saboda ka san mutane to ina cikin mutane ne ni ce wallahi kai gaskiya kai mai gadi da gewa in ibn isa ke zo karka sake yi masa shi baya bukatar iso mutum mai wannan baiwa ba a bukata a yi masa kan daga ya shigo kawai alaƙul kai tsaye to kenan azuri na gaba da shi a shekaru kuma ka ce ya koya a wurin shi amma shi imamul yani azhabi sai ba mu a takaici na'am urtu bin zubair shi ne kan gaba amma wanda ya tara su wuri guda magazi da siyar shi ne muhammad ibn isa ibn yasar al-madani an gane ko tsarin imamu na malik a nan cire ya girma maliku haɗin samu ɗan abin da ake samu tsakanin tsara da tsara tsakanin su ibn hisham shi kuma ya yi gini ne akan ainihin sira da magazi na ibn isa ƙwarai da gaske an gane kuma shi kan bayan hakituwa daga urtubin zubair ba urwa malamin tarihi ne har yanzu ragowar gidan shi baraguzin gidan shi na nan a madina a yanzu kwarai amma ya zama an killace shi ya zama an atifa kayan tarihi ba ka zuwa wani sai ka kalla daga nasa last year a madina mun je wurin wanda daga ne yake tashi ya je har inda annabi ke sallah wanda idan ka kalli in ka kimta ta nisan tafiyar za ta kamar a daga nan kundila misali sai ka wuce kofar nasara ta ga akwai tabawa amma haka yake tashi daga nan je masallacin nasara lokacin da ba su da mota urwa ke ibn sudan sauraka kun yi kokari kwarai aikin da kuka yi mun gode kwarai kuma da kansa kuma ku bani kofi yadda shi dan uwa mustapha yunus ga shago ne ya ba da kofi na abin da ya ko kofi ba na rubutu na shi to shi ke insha Allah ta'ala zan duba in maki Allah ya kaddara lokaci na gaba sai mu ƙara sabani iqra wa iya labas فلما سمع ذلك خباب بن الأرج شافي نوني مالا شافي نوني دليل عمسين ده جميل مم. تفضل فلما سمع فلما سمع ذلك خباب بن الأرت خرج إليه فقال idan ba ku manta ba muna maganar musulunta sai na umar ya tashi wai zai je ne wai ya taho da kan annabi in za ku iya tunawa wane ne ce da shi umar yana za ka wane ne ya ce wai zan tafi ne yaron ba annabi ne yaron to da musulunta ba lokaci ita to ai ma'ana ka je kai gudun gobara wani gida gidanka na fama da wuta waye gaya mashi wani nu'aym ibn abdullahi nahami mun ga muku da matsayin kissa din da malaman hadisi suka sauke isnadta muna magana ne akan sira kuma imam al-iraqi yace abin da bai shafi aqida ko misali fiqh ba sun yi sako-sako game da maganar ingancin isnadi yace wasahadu fi ghairi mawdu'in rawaw min ghairi tabyin limatni wara aw bayanahu fi al-hukm wal aqaidi an ibn matin wa ghairi wahid haka ya faɗa cikin alfiyatu al-iraq malamai sun ɗan yi sassauci game da authenticity da inganci na ruwaya in dai bai shafi aqida ba da kuma ainihin mai da kuma wato fiqh to sirar saboda wannan mutumin shine ainihin nu'ayn ibn abdullah ibn harith wa ya sunan malamin da ke karanta da su qur'ani khabbab ibn al-aras jamil ya sunan mijin ita yar uwar sayyidina umar ya sunan sa'id bin ibn zayd yawwa ita ɗan watan shi ya sunanta fatima wace sura ce ya ji suna karantawa suratu ƙaha wani lokaci ne shi malam ya fito daga inda ya koya kuma aka ba? yawwa to shi ne daidai gaban kenan da zai sace karanta ikra فلما سمع ذلك خباب بن الأرد خرج إليه lokacin da khabbab ya ji sayyidina umar yana cewa a a a a madalla da wannan magana mai kyau da kuke karantawa khabbab sai shi ne falon ma sami a zalika khabbabun ibn al-arab kharaja ilai sai fito sai ce da shi ne ya ce da shi والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم wallahi ya umar ni ina fata Allah ya keɓe ka da addu'ar annabi shi na ji annabi ya ce Allah ka ɗaga musulunci da ɗayan umarai biyu ima umar ɗan hattab ko kuma amru ibn hisham to watakil wannan addu'ar ta faɗa kanka ne tun daga shi ka fara shanshanan kanshi musulunci na'am
فإني سمعته أمس وهو يقول jiye jiye na ji annabi na kan imaji jiye jiye aka yi magana har addu'ar ta keta shamakin samaniya har Allah ya amsa har ga wanda ya kama hanya zai musulunta Allahu akbar na ji shi amsi yana cewa me اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب au na ji annabi ya faɗa ya kai umar jiya yana cewa ya Allah ka ƙarfafa musulunci da abil hakam don haka suke kiran abu jahal uban hikima annabi ce uban jahilci ne abu jahal na fata an gane ko shi ne kuma sunan shi amru ibn hisham au in ba shi ba to Allah ko da Umar dan Al-Khattab to kaga wane ne aka fara ma ambata shi Abu Jahl wai zo daga baya ambatan Umar amma sai addu'ar ta fada kan Sayyidina Umar wai yake ga ya mu Umar wannan labarin Khabbab ibn al-Arad na kuma ga muku Khabbab har daure shi ake yana reto a sama sama matar da ta mallake shi ana kiranta ummu anmar sai ta sa wuta tana ziga zigi karkashinsa har suka ce kitsan kafar shi nake kashe wutar saboda bala'i kawai laifinsu sun musulunta wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz ma bisa sun rauni ba shine khabbab to shine malamin da ke karantar da su qur'ani kamar da muke suraka khabbab ya ga masa wannan magana arabtum na'am فالله الله يا عمر وقال عند ذلك فدلني يا خباب على محمد حتى آتي خلاص magana ta kare sai khabbab ya ce da shi fallaha Allah ya umar malamai suna kira wannan ne al-ighra ighra'i fallaha Allah da me ai da me zai ce da me zai fata da ce Allahu Allah sai suna kiran sa ighra'i ma'ana wato wato amin billahi Allah na'am ai kun ma Allah takdirin sa kenan ma'ana ka riki Allah ka yadda da ubangiji kawai ko kuma ka ce Allah ina roƙonka as'aluka Allah Allah an gane ko ya ubangiji ka ba Umar shiriya Allah Allah na'am faqala inda zalika to a daidai wurin sai umar ya ce fadullani ya khabbabu ala muhammadin hatta atiyahu fa uslim khabbab ina muhammad yake bai ce fadullani ala nabi ba ko ala rasul saboda a lokacin da musulun da ba nuna min inda muhammad yake je musulunta to kaga ya zubda kayan yake addu'a ta fada ko na'am وقال له خباب sai khabbab ya ce da shi هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه ayu umar ai yana nan kusa da safa duk inda ka ce safa sai ka ce me qur'ani ya ce inna safa wal to kuma safa dama nan ne suke zama a yi hira domin dutse ne sukan hau kan shi suna kallon ka'aba har yanzu nan safa dutsen yana kallon ka'aba idan ka je sa'ayi ta nan za ka fara domin safa allah ya fara ambata a aya mai lamba 158 cikin bakara ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah saraka idan ka je dawafi ka je sa'ayi ko hajji ka je ko umara ko ziyara dan ba ka zuwa ziyara ba ka yi umara ba ya kamata ka yi umara to za ka je ka hau dutsen safa ka kalli dutsen ka karanta addu'a sannan ka gangaro ka yi zariya tsakanin tafiya da dawo to a wannan dutsen safa ne suke zama ko su kulle sharrinsu ko su tattaura sai dai to ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a kusa da safa maza maza ka je wurin kusa da gidan arqam ibn abin arqam domin a gidan aka zauna gidan arkam ibn abil arkam wanda gidan zan kusan ya koma a mai shi library kuma yanzu kusan ba ni ba ma na ga labarai a halin da kusa za ka tafi wurin za ka same shi ya umar na'am فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه to
وضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فإذا هو عمر بن الخطاب متوشح بالسيف to sauraka tun da sai na umar an nuna mai inda zai ji yana biyan bukatar shi ko zai musulunta ko kuma an gaya mai inda zai tafi sauraka umar malin sai miki kawai sai ɗauki takobin shi lokaci sukan yawo da takobi saboda gudun saboda gudun ko ta kwana ko kattama kwana a raftun ka sai ɗauki takobinsa fatawar shahahu ya saba shi in ka ce mutu washe wanda yana rike da kayan yaki ya shirya kawai sun ma'amada ila sannan sai kama hanya ya tafi gun manzan Allah da shi da sahabban shi ta tambayar anan da ya ce wa ashabi umar din ne zo da sahabban shi ko ana nufin sahabban manzo Allah ke da ya je fa daraba alaihi mulba kan kan kan kan da ya sallama daraba mun ba sako ko ba za ka faɗa ka ce kai ya ba kai sallah la ya ne sai ta mutu ko ba ka ba sai kon ka sako fa falamma sami'u sautahu qama rajulun min ashabi rasulullah sun ji kuma sautin shi ne kun masa kofa yayi magana sautin Umar ba boye yake ba a wannan lokaci da suka ji sautin shi sai wani mutum cikin sahabban manzo Allah sai ya miƙe sai zo ya miƙa ta kofa ba san da wani hali ya zo ba san da wacce ne ya zo sun san dai sautin shi ne to ba ka tunkarar zaki haka sai ka shirya aka sai leka ya ga waye shi ne fanazara sai ya duba min halalil ba daga yar kowa yar kofa yar tsago daga kofa ɗin fa'iza kwamfa fa'iza kacifis fa'iza ba su yi aune ba ashe umar shi ne mana fa'iza huwa umar kwamfa ko kacibis ko ba a yi aune ba sai ga shi a shi umar ibn al-khabba to ba umar kaɗai ba mutawashin musai ga takobin shi kan sakali ga yawo jini na wuce kasu to lafiya kuwa ya kawo shi
فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع sai shi wannan mutumin sai ya koma zuwa ga manzon Allah ya yi mai ya فسلك ba da labari ga fa abin da na gani wa huwa fazi'un arazane ya kaɗu na'am فقال يا رسول الله ya manzon Allah هذا عمر بن الخطاب متوسل ga umar san khattab ya zo fa da takobinsa a rataye
فقال حمزة maza hamza sai cap sai hamza sai ce فأذن له ku ce ya shigo muna jira shi ai ku san manufar zuwan shi ba ai an canza amma ya ce ku ce da shi ya shigo shi sa wani ya ce wai ko a rayuwa ne wani yana da mahaukacin shi kai ma rike naka mahaukaci da ranar shi wai ita rigima rike taka rigima ka ɓoye ta ran da matsiyaci zai ka fito da taka rigimar ka jefe shi da ita rayuwa haka take na fata an gane ko saboda ka sai ya ce to shi kenan ku ce mai ya taho hamza ya ce a tit for tat ko ba ka ba gaba da gaba amma ba a san manufar da ta kawo ba. na'am hamza sai ya ce ne فأذن له وجد شيء شبه.
فقال جاءني بخير بذلناه in ya zo mana da alkhairi gidan alkhairi za mu ba shi
وإن كان جاء يريد شرا قتلناه in kuma ya zo da shari da takobin hannun shi za mu kashe shi la ilaha illallah. to sai na hamza ya faɗi wannan daidai ne? a wannan gabar daidai ne? ba ya zo musulunta madalla shi ne ka gani ko ka bai faɗi ɗaya ba in ya zo da alkhairi tafaddal in ya zo da sharri to to ka gaba laifi ne ci gaba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا له ku ce mai ya shigo فأذن له الرجل sai mutum ya ce kai arrajul wannan mutum wani mutum kenan wanda ya fara laikawa tun da kai kaje ka gano ka ce mai ya taho ko kuwa ku ce mai ya taho na'am
ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم nan take annabi sai ya miƙe tinkare shi jarumta kake da tinkare umar shine wani haba sai ya miƙe حتى لقيه في الحجرة sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tar da shi a tsakiyar wannan ɗakin da suke zaune فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه malam sai ya ya- ya cukkume shi amma ya fi shi ya rike shi kam na'am ثم جذبه جذبة شديدة ya kuma finciko shi fincikowa da ƙarfin da su zan fincikowa نعم ja mutum da ƙarfi جسمه waye jawa fisgowa fincikowa naskowa hausa ce shin wane ne aka binciko din wa aka fisgo madam waye binciko waye fisgo waye fisgo yauwa ya jawo sai na umar ko sannan sai ce da shi
ما جاء بك يا ابن الخطاب ya kai dan khata me ya kawo ka nan wuri me ya kawo ka فوالله ما أرى أن تنتهي حتى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعا wallahi umar ina ji in baka daddara daga abin da kake ba ina tsoro kada Allah sauka maka da qari'a wata azaba mai kwankwada mai dukan kai to anan zaka iya fito da matsala ta aqida نعم kenan manzo Allah bai san gaibi ba ko kuwa ko da wannan zaka fitar da aqida masu ƙarya san gaibi suna ma addini ƙarya ne yace ba abin da sai abin da ubangiji ya sanar da ni. alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan walau kuntu alamul ghaib sun khair domin da sai ce ai kai ga abin da ya kawo shi amma abin da Allah ya sanar da annabi shi bai ba za ka ci ya san gaibi a karan kai Allah riga ya tsinka da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce in baka daddara ba ina je maka tsoron qari'a azaba mai kwankwatsa tsakar kai ta sauko a kanka wato mai halakarwa ce فقال عمر يا رسول الله Umar sai ce ya Rasulullah for the first time ya manzan Allah to ya magana ta kare domin ai bai ce da Khabbab dullami ala Rasulullah ba. ala wa ce kenan bai imani ba lokacin amma yanzu da yake ta Allah ta kasance sai ce ya manzan Allah نعم kaga dole sahabbai kowa zai da makamashi aina جئتك لتؤمن بالله ورسوله ai na zo ne Allahu akbar jituka na zo gare ka don na yi imani da Allah da kuma manzon shi
وبما جاء من عند الله kuma na zo in yi imani da duk abkaduwa bima duk abin da ya zo daga Allah na sallama na ni kauya kawai Allahu akbar
قال qal mai ruwaya sai ce فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة daga nan sai manzon Allah sai ya kabbara نعم ya ce Allahu Akbar ko kuma wannan kabara na da sirri ba za ka iske mumini in ya ji abin da ya tsima shi bai ma san lokacin da yake kabara da daɗewa a zamana a port harcourt a rivers muna da almajirai da kan fita yankunan river- riverine area misali bangare saka suna ba mu labari suka ce sun fito watanin daga hanyar ogele za su zo nan kusa da jami'ar port harcourt a choba in kasan port harcourt a shirya sai yan fashi suka tare su a lokacin da kawai da bindiga ne a iskan gari amma kuma da jimar fashi sai sai shugaban tawaga ce tun ba mu da wani karfi illa duk mu fito bai takabbara wallahi da kabbara sai azan suka dai mutum wannan da kabbara da aikin sirri ne cikin sirrorin ubangiji don abin da kake cewa Allahu ne akbar Allah shine mafi to kabbara muhimmiyar abaci amma kogun karatu ka faɗe ta cikin natsuwa kuma yadda ya kamata saura ka sami sassa sai kabbara sai zama duk waɗanda ke cikin wannan wurin suka bincike lalle wani abu aka samu na canji na'am وعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم shi kenan waɗanda ke cikin gidan kai tsaye suka santa umar da ya musulunci
فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم shi kenan kowa sai ya tashi daga inda yake domin a lokacin an zauna ne ana jiran mai zai faru umar shi ne wanda allah ya ƙara mai yarda ya tare shi ba na kun san shi ɗan ƙuraishi wani kafiri da ya ce an da an yi hijira an tafi makka ya sunan shi umair ibn wahab umair ibn wahab da aka yi yakin badar aka kashe na kashewa cikin kafirai aka kama na kamawa sai shi umar ibn wahab yana da ɗa sunan ɗan wahabu ibn umar ibn wahab yana cikin kafirin maka da aka kama su to sai suka zo suka zauna a jikin ka'aba shi da abokin shi sai cewa ne ni wannan duniya ta yi wallahi ba don basu suka da ke kaina ba da na tafi in kashe muhammad a madina duk dangina an kama su a yaki inda mun kai musu hari kuma su suka samu galaba a kan sai shi abokin zaman na sai to a dai haka ne na ɗauki nauyin duk basu suka kuma da kake cewa saboda yara da za ka bare in ma ka mutu ne ne uba gare su ka je ke mana wani aikin kawai ita ku zan yi kuwa umar ibn wa malam ya samu takobi sai da takobin ya kosar da takobin da dafi da guba kusan kwana bakwai yana shi ne sai shi wannan abokin shi ɗan gidan safuwa sai yawo yake ce jama'a kwantar da hankalin wani zai taho muku da mutumin nan ya taho muku da kanshi a da'awarsu a lokacin an riga an yakin bada an ƙare kuma shi wannan mutumin saboda ƙwarewa a yaƙi suna kinsa shaifa saboda ka ya shahara da kirarin cewa na ƙwarashi ɗalibin rukun wahar kawai sai cin karin wani sai na umar yana wajen masallaci sai gan shi sai ci a a ga matsala ta zai yadda shi ma aka ce da shi ga matsala ta zai ka duba ikon allah kawai sai ci ya rasu ga umar shi ba na ƙwarashi sai su kai tsacin kai tsacin su ba manzan Allah kariya ke sai na umar sai na bitar shi ka ce da shi shigo ya shigo ce shigo minin ya shigo umar ibn wahab malam sai ya shigo na bitar shi ne bitar da ta ce na zo ne kawai ɗana da aka kama a yakin badar na zo in fanshe shi shi su a a ba wani abu da ya kawo ya ce gudu wannan takobi tutu wannan takobi ya muhammadu ne ya bai amfani da kwamitin na kasa komai a yakin badar allah wadda wannan takobi kuma ƙarya ne zanen mai tsaya takobi ba kai ba ne da umar bin safuwa kuka zauna a kusa da dutsen safa ranar kaza kuka ce ga yadda za ku kai ka ce ba domin marayu da ba shi da ke za ka zo ka kashe ne ya ce ka zo ka yi ya lamunce ma komai malin sai ka sake ya ce to ai mu yana baka ne ce yi a khabara ne rabi bi makuntum bihi ubangiji na ya bani labari kafin da malam wallahi nan da yake musulunci dai Allah na gashi da alkhairi su a maka suna ta wani komaji suna kartan ƙasa an kusa kawo shi shi ne ana ai tarihi da ban sha'awa ƙarshe malam umair sai ya koma ya sami kusa kai sai ce wallahi umar ya dawo da wata fuska ba da fuskar da ya tafi ba abinda ya fara yi sai nufi gidan abokin tukun ce kai wannan harkar fa na barta na faga da gaskiya sai shi Allah wadai da kai da Allah wadai da kai ne shi ma daga waya musulunta haila haila to ka dubi misali wai abin da suke ton of event ya'ani sai na umar shine ake shayi na kare shigo shi ma umar bin wahab an yi shayen shi amma shi ma don kasancewa ita gaskiya addinin allah shi addinin allah sannu sannu kamar misalin da na sha bayarwa ita gaskiya kamar ɗan mutum ita ƙarya kamar ɗan akuya akuya za ta haihu yau kafin yamma haɗin ya fara tafiya ɗan mutumin da aka fi shi ke tafiya a hankali sai zai kama ɗan akwai kuma yanka ce to haka abin ke misali a rabtun islamic
وقد عزوا وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وقد عزوا لغا تعزية شيء عزوا والله sun samu abin da zaka ce relief shine uzzu dan ma'anar ta'ziya mai ta'ziya shine ka hakurkurtar da mutum kan rashin dan uwa da shine ta'ziya sai ka ce azzaituhu faqad uzziya to sahabbai uzzu sun samu kwanciyar hankali a dalilin musuluntar mutum biyu sayyidina umar da ko musuluntar hamza waɗannan guda biyun jigogi ne da musuluntar su ya zama ba ƙaramin kwanciyar hankali da su haɓai ba ribanin ba ga alaihe
وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم
كما سنسن وعلموا صحابي سكسن أنهما cewa su biyun nan da umar da sai na hamza sayan na'anis za su ba mun Allah kare shi ne sayan na'an sauran ba masu ƙarfi ba bilal da kuma suwa da irin su misali a sahibin romi da sauran talakawa amma waɗannan an san a fagen gwagwarmaya a ainihin makka ba a shafa su lokacin sai na umar zai hijira cewa yi yi wanda ke son mahaifata yi wabi ya biyo ni akwai son wabi ba ɗaya ya kasa zama wanda ke son kuma 'ya'yan su zama marayu na kama hanya zuwa madina ya biyo ni amma ci ba ko ya ji ba كواتي قال إنه ابن الخطاب واتركوه أغاني كو سيدنا حمزة كما كنسنش طيب saboda haka sun san waɗannan mutum biyu sayamna ani rasulallah za su ba manzala sallama kariya wa yantasifuna bihima min aduwihim za su karɓi haƙoƙin su shine yantasif in ka ce ansif ne kai min adalci za su tafi haƙoƙinsu da kafaran maka suka danne musu a dalilin kwarjinin waɗannan mutane guda biyu daga abokanan gabansu haraftun fai
ƙarabin masarautu ma zina a izzatan mulku aslama umar wannan hadisi bukhari ya fitar da shi haka fatul bari ya shirin wannan hadisi cewa abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cewa wallahi tun daga lokacin da umar ya musulunta muka ci gaba da samun tagomashi muka ci gaba da samun izza da zaran wani kafiri zai rawan kai sace to umar na tare da su kulle sun shi to a rayuwa abu ne muhimmi a duk tafiya ya zama akwai mutane da kakurai da suka yi imani da manufa da ake tafiya a kai ko tafiya ta miyago ne akwai rantsantsu rantsantsu su misali to balantana tafiya ta addini kare addini tana bukatar dakarun ba addini kare a da tafiya to ɗan mas'ud ke cewa tun da umar ya musulunta ma zilna a izzatan mundu aslama umaru na'am
وقال أيضا لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلنا قاتلهم حتى تركونا نصلي yana cikin tabakatna ibn sa'ad da isnadi sahihi kamar da ke cikin sahihus sira na'am dan mas'udi ya sake cewa wallahi mun samu kanmu shine laqad ra'aytuna ke mun samu kanmu da ba mu da iko mu shiga cikin ka'aba mai sallah a farkon musulunci ba a boye suke sallah a gidan arkan ibn abin arkan ba sa iya bayyana kiran sallah fi wa ai ba isa ya ce wallahi ran da umar ya musulunta a ranar ya bayyana kiran sallah shi ne yake cewa wato falon ma aslama umaru katalahun hatta tarakuna musulmi lokacin da umar ya musulmi sai ya yake su kuma suka ce cewa ya rasulallah don me muke ɓoye kiran sallah ba kan gaskiya muke ba eh a kan gare suke eh sai ya fito ya kwale kiran sallah a karo na farko malin su suka yi man haɗa man haɗa suka ce ibn al-khattab sa suka ce ba mu taɓa samun izza da buwaya da girma ba sai lokacin da umar ya musulunta waɗannan su ne faddakarun manzan Allah da wasu fitsararru marasa rabo wai suke taɓawa ai sun bi ƙarfin haka yi Allah tsare mu da maguzanci da addinin da yake ba addinin musulunci ba ne wani abu ne kuma da Allah ka tsare mu ka kare na'am
ولما سمعت قريش بإسلام عمر استشاطت غضبا
عمر نا مسلم تمالا سي فيشن قريش هاكر أسلم شنو استشاطت غضبا غضبا تمييز سي تتشك تكمبرا غضبا وجن فيشي abu ya dame su wataƙila wani mai suna ganin su aiwa da shi ɗaya ne tankar da goma sanaka abin ya dame su ƙarfi da su عرفتم؟ نعم
وقد ذكر عبد الله بن عمر وهو شاهد عيان عبد الله بن عمر wanda shi eyewitness ne shine shari'a aya yana nan akai abu shi sai na umar ya musulun yana duka duka suka ce ɗan shekara ashirin da bakwai ya wuce haka ba shi bayawa bai rufe kilas ɗan shi ibn umar yana yaro ɗan ƙarni amma yana da tamimizi ya san duk abin da ke عرفتم؟
نعم.
نعم
ما حدث من من رد فعل قريش حين أسلم عمر بن الخطاب قال لما أسلم أبي عمر قال أي قريش أي قريش أي قريش أي قريش أي قريش أنقل من الحديث فقيل له جميل بن معمر الجمحي قال فغدا عليه ماذا يعني سيدنا أبلاي بن عمر بن الخطاب wanda shi shi da gani da idanu ne na da baban shi ya musulun sai ke cewa lamma aslama abi lokacin da mahaifina ya musulunta wani ne mahaifi ibn khattab qala sai umar yake cewa ayyu quraishin ku gaya min cikin qurayshawa wane ne an qal hadith wane ne fi zamantowa kamar mai shela town crier wai zai iya yada labari wasu da suka lokacin wane ne ya fi kwarewa wajen yada labarin abin da ya faru ina son a yi magana ne aka ci da shi a shi ne jamilu ibn ma'amar nil jumani jamil ibn ma'amar al-jumani khalisi ce fagada alaihi sai jijjifi ya je gidan jamilu yana da ainihin manfa ne to lasu adri hana lokaci so madam na قال عبد الله بن عمر ibn umar sai ke cewa فغدوت أتبع أثره mm, وأنظر ما يفعل ni sai na bi umar baban shi ke ina bin takun kafan shi ina sanda ina so in ga me zai je yi a gidan jamilu wato ibn ma'amar al-jumani وأنا غلام أعقل أعقل كل ما رأيت aqalu ne ko ko aqilu
أعقل كل ما رأيت me yasa zamu ce aqilu zamu ce aqalu mu koma kan mu da a matsayin aqalu tafsiri ne sai limaza kunta aqalu طيب إلا من شيء أعقل سيدما أقل التفضيل كما يأي أما تند في لي مضاري سيدما شو أقيل يا أقيل لقى من فرها لا لقى من كنني فرها يا فرو لا daga daraba ya firibu fariha ya farau wannan babin da shi ke akala ok shi ne da yake ya zama daraba ya firibu akala ya filo fa'ala ya filo tsayi saboda haka ya filo yana hankaltar komai a wannan lokaci a raftun?
hatta ja'ahu faqala la har lokacin da shi wannan jamilin ya zo sai umar ya ce da shi
alimta ya jamil anni qad aslamtu wa dakhaltu fi din muhammadin قال والله ما راجعه حتى قام يجر رداءه يجر رداءه وأتبعه عمر وأتبعت أبي حتى إذا قال حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر قد صبأ
dama ya ce a kira yana son ya ga shi wannan mutum ne mai suna jamilu bin ma'amar al-jumahi to mai umar ce da shi sai ce أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد جميل وكاسنا مسلم أتنبيه أعلمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد ناس وكاسنا to me sai ya zabe shi domin yana da sauti zai je ya fada shi yasa dama yana da shi to nazo ne in sanar da kai na musulunci ناشد الدين محمد قال من رواية سيشي فوالله ما راجعه جميل بي تنكا ميبا شيني ما راجعه kawai abin da ya yi hatta kama kawai sai mike sai zumbur ya tara mayafin shi ya bar wurin shi wa kenan? da sai na umar ya ga ya tafi shi ma sai bi shi ya ga mai zaɓi shi ne wa atba'ahu umaru ni ma sai na yi babana wa atba'atu abi wa kenan ibn umar hatta idza qama ala babil masjidi saruha bi a'la sauti a lokacin da shi jamilu dan ma'amar daidai tsaya a daidai kofar masallacin ka'aba daidai saitin safa sai ya kwala kira kamar dai masu shela ba ku san shela ba a kusa sun yawwa ko ba haka ba to sai ihu ya ma'ashara quraish ya ku gangan ko da magamami da cincirin don quraishawa to ku ji oye assembly of the quraish quraish ماذا يقول haka suka ya ma'ashara sai kuwa tsawon an gane sauraka sai ce da su ne da ya ce da su ya ma'ashar ƙoraish wahun fi an da ya tiyin haulinka wannan ana kiran jumla itirafiyya jumla mu'tar a lokacin suna wajen taron idan ka ce an diya jam'in nadi kamar ka ce club shine nadi ke sun zauna suna hira club ɗinsu in ka sauka ce a majalisun da muke faɗa a yau to a nan sai ce da su ala inna umar qad saba ina so ku sani umar ya saki hanya haka suke kiran duk wanda ya musulunta saba'a saba'a saba'a shine wasabi ko haka suke ce ba su ce aslan in saba'a ya sauka daga hanya ya bar turba ya lalace daidaici ya tambaye haka shi wannan mutum jamilu ibn ma'amar ya ce da su wa iyakum za ku bada da mu karsa mu ji amsa Umar eh domin yana cewa Umar ya kauce hanya sai ce a a kaji kaji kaji kaji kaji to kaji kaji kaji nan kuma kunji kunji kunji nan Allah ya samu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun amsin walhamdulillahi rabbil alamin na'am
game da
na lokacin da shi ce ba da kwarai shi shigo kuma sai manzan Allah ya ba shi labarin abin da suka ce kauna li'an Allah allamahu saboda nan Allah ya ilmantar da shi dama arzikin tsaya ne muhimmin jiddan domin ka gama tsokacin da kai tsokaci ne muhimmi in dai lokacin da umar ya je bai san mai kawo shi ba to amma shi ya sunan shi ne umar ibn wahab shi nan da quraish ya san wannan Allah ne ya tsinka da shi ga abin da ke faruwa tun da Allah ya ga dama sai sanar da nan su shi ne sai kuka tsakanin su a karan kan shi ba za ka ci sani ba amma Allah yana ilimin da shi arabtum yo ko kai haka zaka ce da kai to baka shirya jarabawa jibi ne kai a karan kanka san dai ne kenan ba sai da ka sanar da kai ba shine allamahu shadid arabtum Allah ya samu dace akwai tambayoyi to bismillah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam أنا لا أسأل على الخير ya yake tambaya malam menene hukuncin riko da mazhabi a shari'a hukuncin riko da mazhabi ma abinda ake ce ma mazhaba shine wurin da malami ya tafi akai shine mazhaba ko misali idan ka ce malikiya tattaro faton imamu na malik aka yi aka ce e ga inda malik ya tafi to muna kan fahimtar shi sai a ce mazhabu malik matafiyar malik amma ba shi ba ne ce jama'a muna sanar da ku kafa lancin din tafiya mai suna maza malik babu ɗayansu da yawa almajirin ne kan tattara bayani su sai misali wannan majalisi dalibai na iya ce eh ga inda ma laifin a fahimta su misali amma babu wani cikinsu da ya ce ga mazhaba ta da wani. kuma waɗannan mazhabobi waɗanda Allah ya yi musu fice guda hudu ne fitattu ba ku ba iya kansu kuma ka koma bisa shekarunsu Abu Hanifa shi ne shugaban su wajen shekaru a Imam na Malik Abu Hanifa an yi shekara ta 80 ya rasu shekara 150 imamu na malik ya zo shekara 93 aka haifi shekara 79 ya rasu sai imamu shafi da aka haifa shekara 150 shekarar mutuwar abu hanifa shekarar da rasu kuma shafi kuma shekara 400 da 4 ya rasu sai ahmad ibn hanbal an haifi shekara 164 haka dai misali waɗannan su ne fitattun mazhabobi amma ai akwai mazhabar laifiya ta lesson sa akwai sauriya akwai hadawiyya akwai auza'iyya amma Allah bai rubuta musu shahara ba kamar waɗannan don haka menene hukuncin riko da mazhab eh ba laifi bane amma karkar ta kalidanci idan mazhaba ta ce kaza ga hadisin annabi ya tabbata ta ce mazhab malika sai ta ba kai wa kanka adal dan maliku bai kada haka ba na fata an gane ka dauki misali masu sakin hannu a sarki su ai maliku ya saki hannu to Allah bai aka wannan malik ba kuma bai suke hannun malamai suka ce sai lokacin da abu ja'afar mansur ya sa aka da shi hannun shi ya kage ba ya ɗora hannu shi sa su kanu misali ba ka ba cikin muwaɗa gaba ɗaya ba inda take inda maliku suke abu hanifa allah tara mai rahama shi yana gani in mace jininta ya ɗauke ko ba ta yi wanka mijinta zai kwanta da ta iya sallah amma kuma ba haka ba ne allah ce hatta ya tsahor fa'iza ta fata hunna sai in sun yi tsarki tuku sau da haka ba za mu tafi kan fahimtar abu hanifa a haka saboda sunan mazhaba a takaicen mazhaba inda mutum ya rika ya tafi amma inda ya ga hadisi ya inganta ka'ida ita ce idan sahal hadisu fa huwa madhhabi in hadisi ya inganta to mazhaba ce na fata gani ko amma duk wanda ya rike mazhaba ya kankame wannan takalilanci ne babu dalili kuma a kan shi aina assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum Allah ya assalam.
bukata malam menene kalmar fasarar kalmar muwatsa
kalmar muwaɓa tarihin lokacin da abu ja'far masu ya zama khalifa na biyu a daular birnin abbas bayan sun yi atakin ɗin banu umayyata aka yi abin da aka yi shi abu ja'far khalifa ne amma kuma malami da ya zo madina sai ce ya aba abdullah nan maliki ya ce yanzu ba malamai sai muka rage ni da ke ni harkar mulki ta ɗauke hankali don Allah ka rubuta littafi sai ce watti'in nasa daga nan sunan watti'i an gani watti'i ka ɗora mutane kan littafin da kowa waɗi wa alai zai gamsu da shi ya rungume shi so muwaɓɓa wanda aka rungume shi ne mana a taƙaice ya ce rubuta littafi amma ka nisanci sako-sako na ɗan abbas ka nisanci tsanantawa na ibn umar ka nisanci yawan botsarewa na ɗan masu haka ce to daga nan imam na mali ya rubuta muwatta kuma allah ya rubuta ma littafin karɓuwa sosai fitaccen masu ruwaya shine yahaya al'andalus fitaccen sa misali wanda suka rawaito mana suna da yawa daga cikin akwai alƙanari da fata an gane ko wannan a takaice shine ma'anar muwaffa ma'ana alkitabul ladhi waqa'ahu an-nas alayh mutane sun gamsa sun gamsu da shi sun rungume shi shine ma'anar muwaffa a takaice a dunkule imamu shafi'i na ce shi bai san littafi da ke da inganci irin muwaffa ila ka har bukhari da lokacin bukhari bai zo shi lokacin kuma buhari aka haife shi a wace shekara ne aka haife buhari 194 beautiful shi kuma al'imamu malik ya rasu a wace shekara 179 19 kuma 179 ne wata samu ina masu lissafi 194 kaɗe da ɗari saba'in da tara many difference ne na'am sha biyar da lokacin da maliku ya rasu bukhari na shekara goma sha ya balaga? to kuma ƙasan da shi bukhari yana uzbekistan a rasha maliku yana yana madina sau ku sa'adu da juna wani sa'a kuma bai rubuta sai bukhari ba a lokaci sai malamin suka ce da imam shafi'i ya rayu ya ga sai bukhari da can da amma ina shafi'i ya rasu na ga muku shekara 204 shi ma lokacin ya ne bukhari ya rayu kuma ya rubuta sai bukhari bisa shawarar malamin su الإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن إبراهيم ابن راهوية wanda yawanci muna ganin hadin cikin sunanin nasa'i saboda haka wannan shi ne a takaice game da muwabba kuma in ka je maghrib mutanen morocco kun samu mai faru a morocco girgizar kasa wajen mutum 200 sun mutu a morocco kan home ne musulmi kasar su addu'a allah ka tsaye da wannan fitina ko kuma allah ka kare wannan kenan amsa kan tambayar da ke eh optimism wasu mulki ba ko wanda a tsawon kana jin labarin amsa ba ka sha'awa akwai cikin malaman musulunci wani wasu isa wani basara ke ce da shi zama da ka alƙali kawai sai hauka ce ƙabila ya ce ya ce wallahi hauka na ƙirƙirar mutane ba na son mulki kawai to saboda haka shi ne imamu na malik fatawa ya ba bai gamsar da su an yi ma ibar taimiyya wani aka ɗaure da sama da ba da fata sarara ka shi ne abuja kan masu daga cikin kalifofin banu al'abbas اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله